إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم شاء تقص قوة ربي الأول hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 a wannan masallaci mai albarka markaz ibn taymiya a darasin littafin muqaddimatul uzziya littafin da babban malami Abul Hassan Ali al-Maliki Shazali ya rubuta wanda an aye shi hijira tana da shekara 857 ya rasu 939 Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mushi jin kai da rahama. Za mu ci gaba da karatu a fasali na alistinja, takarda ta goma sha uku, fasali na alistinja, takarda ta goma sha uku. Bayan mun ida arwalla, wanda koda da ƙarshe ne kenan za a yi tambayoyi a darasin da ya wuce in sha Allah na ɓangaren arwala kenan za mu tashi babe na wanda yake magana akan alistinja ko kuma fasili na alistinja diddai a ƙarƙashin babu tsahara wanda aka ce tsahara dama abu ne wanda ya dunkule ababe waɗanda suke masu yawa fasilin filistinja قال المصنف رحمه الله تعالى على الاستنجاء واجب وهو غسل موضع الحدث بالماء ويستنجي من كل ما يخرج من المخرجين مساعدا سوري وصفته أن يبدأ بغسل يده اليسرى قبل ملاقاتها الأرض ثم بغسل محل البول ثم ينتقل إلى محل الغائب ويصب الماء على يده غاسلا بها المحل ويسترخي قليلا ويجيل الحركة حتى ينقي المحل ثم يغسل يده ثم يغسل يده بعد ذلك بالتراب ونحوه أولا فصلي ما لا يتحدث من كوي أكان الاستنجاء وعند أكت الاستنجاء shine kenan yin tsarki da inda akwai al-istijja akwai al-istijmar kenan sai takaita mana akan al-istijja yin tsarki ta hanyar amfani da ruwa wanda shine fiyayye a cikin dukkanin nau'ikan kuma shine wanda malamai suka fi faɗaɗawa a shi kenan shi alistin sha shine suke ce alistin sha shine izaratu ma kharaja min al makharijini al qubul wa dubur bil ma'i aw hajar aw warqin wa nahw istinja'i shine kawar da abin da yake huta daga mahuta guda biyu ko ta gaban mutum mafitar bayan gari ko kuma ta gaban mutum fan mafitar bawali ko ta bayan shi mafitar bayan gari ko kuma wani lokaci a ce alistijimar ce kuma zai amfani da tsakuwa kenan karamin dutse hukunci alistinja a musulunci wajibi ne duk inda mutum ya yi bayan gari ko bawali wajibi ne zamantu inda ta huska ta al'ada ce aka samu fitar bawali ko matsi ko gayatsi ko kuma rihi wannan wajibi ne kenan mutum ya zamantu ya yi amfani da alistin sha ya yi kenan alistin sha wannan kuma yana daga ni'ima ta addinin musulunci wanda aka shar'anta mana tsabtata da kuma tsarkaka wanda ma'abuta yin wannan ubangiji subhanahu wata'ala yana ƙaunarsu inna na yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirina Allah subhanahu wata'ala yana son bayan shi wanda suke masu tuba yana son bayan shi wanda suke masu tsarkaka har ma wasu malaman suka ce wannan aya ta sabka dangane da mutanen uba sihir jari yukubuna an yi ta tsaharu aka tambaye su menene aikin da kuke suka ce shine inna natbihul ma'al hijara ba mun yi amfani da dutse kuma muna amfani da iya ruwa shi yasa da yawa malamai sun fifita yin amfani da ruwa akan yin amfani da dutse shine malamin ya ce wal istinja'u wajibun istinja'i hukuncin shi a musulunci wajibi ne wa huwa ghasl mawdi'il hadathi shine wankewa bigire na hadasi bil ma'i da ruwa in aka ce al hadathu shine bawali ko kuma bayan gari ko mazi ko kuma wadi waistanjiya waistanja kuma musulmi yana da istinja mai kullum ma ya sarji min al ne ana tsarki daga dukkanin abin da yake fita daga mafita guda biyu fita dan ta fuska amma wacce take ta al'ada sau da inda za a samu cewa wani abu ya huta daga wannan mahuta ɗin amma ba abin da ya saba huta ba kamar misali a samu tsakuwa ko tsutsa misali ko kuma mai misali ta huta daga mai ya huta daga wurin bayan garin mutum kenan wannan ba a kiran shi da hadasi saboda ba ta huska ta al'ada ba ce ko kuma da zai zama to mutum bai da lafiya a sa wani tiyo a dinga ma bawali hanyar ya fita amma ba ta matsarci wannan ba shi ma wannan kenan ba a kiran shi da cewa hadasi ko kuma a yi wani tiyon da za a dinga fitar da bayan gari shi ma daga uwar hanji kai tsaye ba tare da ya fita ta mafitar shi ba shi ma kenan wannan ba za a kira shi da suna hadasi ba kenan labudda shi yasa sai malamai suke sa kaidi wai sanja ana yin tsarki a yi istinja mai kullum ma kharuj min al makharijai daga duk abin da ya hutar daga mahutan nan guda biyu muhuta da na fuskar al'ada suwari kawai sai dai iska wanda kuma kenan shi babin istinja'i a dangane da wannan hadisin da ake kawa fale manistan jami'in fale samina wannan bai tabbata ba shi yasa ibn qudama Allah ya shi da rama ce la na alamu fi dalika khilafan yace ba san sabani ba a cikin wannan Abu Abdullah ce laysa fi rihin istinja fi kitabillahi wa la sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mutum ya fitar da iska ba sai ya tsarki ba babu dalili qur'ani babu dalili a hadisi kuma yana daga abin da yake nuna cewa ba shar'anta ba mutum dan yayi wannan yayi tsarki Allah ya ce ayi wallazina hum idza qumtum ila salati fabsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn kaga ba yi ba umarni a yaka nan ga wani abu wanda yake ba arwalla ba wasifatuhu amma nan ana zancen mutum ne ke yana da arwala sai tsawarware sai iska ba ya je ya yi mai ba ba ya tsarki ba yana da arwala ya bauli ko bayan gari sai ya yi mai tsarki amma can da aka ce wai da bambanci da arwala tsawarware da kuma cewa mai yin tsarki ba ana zancen misali mutum arwala shi ba tsawarware ba kenan ma abin da ake magana cewa ba sai ya je ya yi tsarki ba tun da muna kan gaba tsarki ne ko? wasifatuhu siffar yadda ake yin istinja'i tsarki na ruwa an ya guda bi ghasal yadihi al-yusra mutun ya fara da wankewa hannun shi na gun qabla murafati al-adha kafin hannun ta taba kasamta kenan kafin mutun yayi tsarki na bauli ko bayan gari labudde ya wanke hannun da zai tsarki summa bi ghasali ma'al al-bauli sai kuma ya wanke mafitar bawali sun mayan taƙiri ila mahallin ghaye ma'ana kenan mara yana nuna mana wajen listin jiya mutum ba zai haɗa ba mafitar bayan gari da kuma bawali ko don karewa lahiya wai subbul ma'a la yadihi kuma sai dinga zuba ruwa a bisa hannun nashi na hagu gasilan bihar mahal yana wankewa wannan bigire in na bawali ne ko kuma na bayan gari ne wai sarfe kalilan kuma zai dinga saka gurin bayan garin nashi kaɗan wajidul arka kuma zai kyautata murzawa da kuma wankewa hatta yun ƙila mahal har ya tsabtace wannan bugire na bayan gari summa ya gasir yadahu ba'da dhalik bayan nan sai wanke hannun shi biturabi wa nahwi ya gurza ƙasa ko kuma sabulu ko dukkanin waɗansu abubuwa dai waɗanda suke tsabtacewa wannan irin tsari kenan na addinin musulunci wanda ya dace ma ɗabi'a ta ɗan adam ya dace ma tsabta kaga in musulmi zai kiyaye wannan da dama daga cututtuka za a samu lafiyarsu to amma kaga waɗanda ba musulmi ba kamar su waɗancan hannun hagu kaga za ka samu cewa mutum zai je kawai ya yi baulin shi ya mai da abin shi cikin duka ya ɓata jikin shi shi yasa alamar rashin tsarkaka daga bawali alama ce ta ahalin kitab tana daga cikin kuma kaba'ir zunubi wannan yasa annabi sara sai ga wani ana mishi azaba cikin kabari saboda bai zaman to yana tsaftata daga bawali ba da aka ce rashin tsaftata daga bawali ai kaga min babu aula rashin tsaftata daga bayan gari kamar tsari ne na musulunci dama ishara zuwa ga abin da yake karamin kafin babba yanzu an ga wani ana mishi azaba a kabari saboda bai zama yana tsaftata daga bawuli ba to kaga wanda bai tsaftata daga bayan gari min babu aula ka shi yasa da wuya kaga arni face sai ka ji yana wani nau'i na wari saboda wannan rashin tsaftata ta bawuli yawa kuma zaka ga wasu daga yan uwa matasa suna irin wannan kuskure ne kawai sai bawuli ya kama shi bai da kai a kowane guri sai tsaya ya yi fitsarin shi kuma ba tare da ya tsaftata ba duka ya mai da yana ɓata tufafin shi to wace irin sallah ce kuma mutum zai a haka nan wanda kuma in babu wannan babu zancen sallah wannan ba karamin kuskure ba ne iri-irin wannan abin da yawa daga matasa suke yi wannan kenan istinsha sai kuma al-istibra min al-bawl ma da yace wal istibra wajib shi ma istibra'i wajibi ne shi ma kenan istibra'i ya tabbata ma'ana kakkaɓewa da kuma tsabtacewa daga bawali wannan wajibi ne me yake nuna wajibi ne hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar daga sahabi manzara sa Abdullah ibn Abbas yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam rabi qabraini manzara sa ya zo girmawa wasu kushewa guda biyu kaburbin rabi fa qala yace innahuma la yu'adhabani sai yace waɗannan ana musu azaba Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mushi wa ma yu'adhabani fi kabir amma bai zama ana musu azaba ba abin da suke ganin shi mai girma su a wajensu ba komi ba ne ba azabar kabari tana daga al'amari na gaibu wanda kuma ba gaibu ba ne ga kowane mutum gaibu ne ga mutane da aljanu amma dabbobi Allah yana nuna musu azabar kabari shi yasa manzo sallallahu ya ce in wanda yake ba mutumin kirki bane ba kururuwar da yake dukkanin dabbobi suna ji sai mutane da aljanu a wani hadisi manzara sai ce ba dan kar ku dinga kin binne ƴan uwanku ban sun mutu da na ciyar da ku irin kururuwa ta wanda aka binne cikin kabari waɗanda ake ma azaba suke to annabi sallallahu sai Allah subhanahu wataala jiyar da shi sai ya ce amma hadu ma fa kana la yastabri'u min bawli ɗayan su bai tsabtata daga bawlin shi wa amma al-akhar fa kana yamshi bi namima la yastabri'u min bawli bai istibra'i ya tsabtata daga bawlin shi kaga hatsari na yin wannan saboda haka lalle wannan ya kamata kenan yan uwa matasa su ji tsoron Allah a wannan janibin wanda zaka ga suna wasa da bangaren bawli wani zaka kawo a majalisar su bawli zai kama shi zai koma gehe kawai yayi ba tare da yayi istibra'i ba ba tare da wannan ba zai abin shi a tsaye kuma yana mai da rabin bawli gaba ɗaya a tafar shi to wannan yana daga abin da wai ana zancen mutum yana da aiki ma mai kyau to shi wannan yana da kaba'ir dhunub din da yake shayarwa amma mutum azaba a kabari Allah kare wa huwa wajibun wa istibra wajibun yin istibra'i wajibi ne wajibi ne kuma sannan abu ne wanda yake mai karfi a shari'a musulmi ya zamanto ya tsaftata daga dukkanin wata najasa kuma yaya take wa huwa istifragu ma fil makhraj me yake ce mal istifra shine istifraf fitar da ko karkadewa ma karkade ma fil makhraj fitarwa da dukkanin abin da yake a mafita guda biyu min al azana daga kasamta mafitar bawali da kuma mafitar bayan gari wa sifatuhu sifar shi min al-bawli daga bawli an yaj'ala zakarahu bayna usbu'ayhi shine sanya gaban shi tsakanin yatsutsan shi guda biyu as-sababa wal ibham wadda take manuniya da ta tsakiya ta hannun kenan abu saboda manzala sallallahu ya yi hani akan mutum ya kama gaban shi da hannun shi wanda yake na dama taimun roma min asali tun daga mabarikin gaban nashi sai ta hida yatsotsin nashi yana mai tatsewa ila busaratihi har izuwa kenan har izuwa mafari kenan na gaban nashi busura shine kenan mahalli na wanzami wayan turu kuma sai zamanto yana tatsewa ya fa'alu zalika salasa marratin hakan su uku zai bi khiffa amma zai dinga yi ba tare da karfafawa ba sama-sama fisalki wannan tare wajen tatsewa da kuma karkadewa wannan kenan dangane da sufar alisija istibra kamar yadda malamai suka ambata sufar kenan bangaren abin da ya shahi bawai shine zai dinga amfani da asaltu والنتر السلط والنتر shine ta yanda zai zamanto yana karkadewa sannan kuma yana mai tatsewa annatru shine kenan jazabu kokarin jayawa bawali wasu ka ce to wannan ya takaita ga bangaren wanda yake namiji banda mace wasu kuma suka ce a yin hakan har ma mace ita ma zai zamanto ta aikata wannan wasu malaman suna ƙara cewa zai ɗan yi tahiya kaɗan in ya buƙatu har ya tabbatar da cewa bawalin ya gama fita. Imamun Nawawi a cikin majmu ya ce an samo daga adadin da yawa daga fuqaha'u na Shafi'iyya suka ce mustahabi ne mutum ya ɗan yi haƙuri bayan ya yi bawali wani ɗan lokaci bayan listinjahi wa nazar zakari ma tanahnuhi kuma ya dinga tatsuwa gaban nashi tare da ɗan yin nishi. suka ce ita ma mace za ta yi haka ta hanyar kenan ɗora hannu a mara sai dai dangane da mace za ta tsayi akan hakan kenan ba tilas ba ne ba kamar yadda al'adawi ya ce ma zukira min asaltuwar natar fi haƙƙin rajuli asaltuwar natar da aka faɗi karkaɗewa da kuma ta tsaye a haƙƙin namiji ne wa amma mar'a fa inna ta zabu yada ala anati wa taqumu laha dalika maqaman natar amma asaltu da annatru asaltu da annaturu shekul islam bin taimiyya allah zikin shi da rama ya ce falayar asaltu wa annaturu wajiban wala mustahabban ya ce asaltu da annaturu wannan ba na ga cewa wajibi ne kai ban na ga cewa ma mustahabbi ne ya ce to amma tsayuwa da wasu suke da kuma tahiya da ake wani dan taku da wani ma da zai dan fira haka ko kuma ya dan hau wata matattakala ko dan yi nishi ya ce fayura kullu zalika bid'a yi wannan bid'a ne min amalin masusina aiki ne na masu masu wasiwasi shaddadu biha ala anfusihim suke tsananta ma kawunan su wala salahu asasan fitin addini babu zance in ma kace ka ringa tatse gaban ka zaka kamu da rashin lafiya a wani gurin yace kama hantsa ce ta dabba duk lokacin da ka matsa zubar watsi yace to haka al'aura ta namiji yin hakan zai jaza sako jijiyoyi ta yadda zai zamanto mutum ya samu cutuwa ya ce wa lam yaji fi kitabillahi la sunnati rasuli wannan wa bai zo ba qur'ani ko sunna za a dinga tatse gaba ana kuma matsewa ana karkadewa ya ce wa lam yaf'al hasabatu sahabbai ma ba a same su ba suna wannan wala man tabi'an bi ihsanin wala wala min sahiba ahad min al-a'imma al-maqbulin inda al-umma a cikin limamai ba samu wani wanda ya ce musahabi ne haka ولهذا يجب إنكارها عليه yace shi yasa wajibi ne a inkari waraddaha ila manhajil kenan yusur sabit bil kitab was sunna a maida al'umma zuwa ga tabarki na mi sauƙaƙa ma al'umma inna dina yusur wala shadda dina halin illa qalam ba wanda zai tsananta ma addini sai yaron jaye shi yanzu ka mafiya zaka masu wasu wasi ne suke sai mu sai bauli sai yi nishi sai tashi miƙe wani sai dan yi farar kwado haka wani sai dan hau wani guri wani sai dan yi tattaki wajen sama da ni bawalin ya zama ya zama to yanzu duk lokacin da in ya miƙe sai ji wani abu ya tuga duk lokacin da ya dan fura sai ce ai dole kaga daga maran ne za a samu sabka wani abu to da ya bara kenan dole sai a samu sabkar bawla ko kuma yi nisa ya nishi sai a samu sabkar bawla to ya ce mafi yawa wannan aiki ne na masu wasu wasu shi kuma ibada ba a so ka ba shi ɗan ƙohon sama wasu wasu haka ya ce kenan asaltu saltul bawli bid'atu a wani guri ya ce lalle tatsewa bawli wannan bid'a ne lamin shara zalika rasulullah sallallahu manzo sallallahu bi shar'an ta wannan wal hadith al marwi fi zalika da'if la asl lahu hadisin da ake kawo da'ifi ne bai da asali wal bawlu yakhruju bi tabi'i shi bawli yana fita ne da tabi'ar shi in yanke shi kenan kalas yace fa idza faraga in qata bi tabi'i wa huwa qila kaddar yace kamar hantsa ne kallabar fiddar yace kamar madara ce hantsa in ka tatso ya zubo in ka bari shikenan yace to haka kaida take kenan in ka bari sai tabbata to amma yin haka nan yace yakan bude ma bawa kowa ta wasiwas kowa ta takhayili sai dinga tunanin wani abu ya zuba kuma abin bai zuba ba sai dinga tunanin kaza yace to mutum sai zaman to ya waye gari a irin wannan halin yana cikin damuwa na da ya ji wata lema har sai koma dinga tatsewa har ma ƙarshe abin ya kai shi zuwa ga cutuwa Sheikh Salih ibn Usaimin Allah ya tsaye shi da rama shi ma da ya zo ka wannan gaba ya ce kullu hadha min al min al waswas duk wannan abin iya daga abin wasu Allah ta la asala laha wanda bai da asali wa dini walillahi alhamdu yusuf addinin Allah sauki ne babu wani mushkila tattare da wannan amma wani daga ɓangaren masu zafafa ya ce an yi mawarkin shi wannan abul hassan an yi mawarkin shi aka ce da mi Allah sa ka aljanna ya ce da faɗin shi a santuwar nazar da ya kawo wannan cewa mutum zai tatse kuma ya abin nan kaga yi babu yadda za abin da yake ba shar'anta shi ne zama sababin shiga aljannan mutum haka kuma mutum zai iya amfani da wani abin da yake kawar da abubuwa na wannan majid ibn taymiya kakan ahmad ibn abdul halim iya da littafi al-muntaka kakan ibn taymiya al-majid yana da littafi al-muntaka wanda shaukani ya mushi sharhi ne lil awqa sai ke cewa iya magana akan kenan ruskar da wasu abubuwan da suke ma'anar dutse yace ilhaqu ma kana ma'anar ahjaru biha riskar da abubuwan da suke da ma'anar dutse kamar misali amfani da wani ɗan mishiwar kamar misali wannan yar takarda ta tsarki ko kuma wani ya ce to duk wannan kaga ba dole ba sai dutse yanzu misali za ka samu cewa tsakon kwani duka da wasu ma da najasa wasu da ƙazamta guraren duk jauda ce kaga ba kamar da ba da za ka duk gurin ya shi ne mai kyau to kenan mutum yana iya ɗaukan wannan ɗan tsumma ko yar takarda almahimmi me ake so al'inƙaru sai dai ana so mutum ya yi mara ya yi su uku mutum ya yi mara ya yi su uku wa ya jabu rasulun zakar kulli wajibi ne mutum ya wanke gaban shi gabaki ɗaya da hurujin bauli don saboda fitar bayan gari shi yasa an tambayi shek muhammad bin salih al-husaymin dangane da wannan sai ce na yaji zuwa filistijmar yana isuwa wajen tsarki istimarin manadi amfani da dukkanin jinsi na mishiwa wala ba asu bihi babu laifi da wani liyanar makasu da minal istijmar saboda manufar tsarki na dutse ko izaratul najasa kaga a kawar da najasa sawa zalika bil manadili a a da abin da yake mishiwar ne aw da khairan aw bil turabi aw bil ahjari duka waɗannan ya illa annahu la yajuzu an yastajmira al insanu bima nahsharu anhu sai dai kawai in zaka yi akwai abubuwan da shari'a ta hana ayi amfani da su kamar kashi kaga wannan mutum ba zai ba amfani da shi kamar kashi na dabba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam lailatul jin ya gana da aljannu ya musu wa'azi ya karantar da su addinin su sun tambaye shi menene guzurin abincin mu da abincin dabbobin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin dabba wadda da za a yanka ta aka ambaci sunan Allah kashin ta kun dauka kuka yi bismillah kuna kaiwa bakin ku zai zama cikakken tsoka ka gani zai zama to cikakke tsoka kashi kuma na dabbobi shi kuma ciyawa ce ta dabbobin aljanna ciyawa ce ta dabbobin aljanna to kaga in ka dauki kashin ka goge kazamta da shi yanzu ka cutar da ɗan uwanka musulmi wanda suke aljanna shi yasa kenan sai aka yi hani akan wani ko kuma abin da zai zama to mai cutarwa ko kuma abu mai alhurma a addini kamar misali takarar da take tattare da wani rubutu ko kuma abu mai kima kamar kuɗi ko mai cutarwa shi ma duka wannan an yi hani ko abinci haka kama a ce biredi busasshen biredi ko waina ko kaza wa yajibu ghasal zakari wajibi ne mutum ya wanke gaban shi kullihi gaba daya li khurujil mazi saboda fitar mazi wa fi wujubin niyyati fi ghasalihi qawlani wajibi ne mutum in zai yi tsarki sai ya niyya ko ba sai ya niyya bai ci qawlani ina fuskar ba sai ya niyya ba misali mutum ne ya yi bayan gari sai shiga tafki ya yi wanka kaga ba da niyyar ba mi ya abin ne mutum ne ya yi bawani sai kuma ruwa ya bashi kashi yanzu bai tsarki ba sai ruwa ya bashi kashi kaga ai ba niyya gon ko kuma mutum ne ya yi bawali sai aka kuza mashi ruwa amma shi ba da niyyar tsarki ba kawai sai aka ambalo ruwa jikin shi to yanzu wannan ya yi in kenan niyyar sharaɗi ce labudda kenan wannan ruwan da ya shiga ya wanka ruwan sama da ya ba shi kashi ai babu niyya to kenan sai ya sake in kuma kenan ba sharaɗi ba ne sai an yi niyya babu ne na kawar da ni najasa kawar da najasa tana buƙatar niyya kaga bata buƙatar kenan niyya to malamai sun tantauna dangane da matsi shin wajibi ne shi ma wankewa muhallin da ya taɓa kadai ko kuma a duk gaban mutum zai wanke gabaki daya kenan abin da yake mazhabi ta imam na imam malik kuma mashahuriyar mazhaba ta hanabila hanbaliya wajibi ne mutum ya wanke gaban shi tare da marinin shi in mazi ya fita wannan shine abin da imam malik ya tafi akai shine mashahuriyar mazhaba ta imam ahmad ibn hanbal dalilin su kuma hadisin sayyidina ali ya ce kuntu rajulun matsa'an fasta hayatu an as'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartu bi qidada an yas'alu fa qala kenan fihi alwudu sai ce zai arwala a wani wannan ya ce sai umar ya li makana ibn tayyib sai ce tawadda'a wa ghasal zaka a wata ruwa ya ce wa ghasal madakira ka wanke kenan abin da yake fadin gabanka saboda haka kenan zai wanke wannan inda ya zamanto an samu fita wacce take ta mazi wannan duka ababe ne na tsabtata da kuma tsarkaka daga abin da ya fita daga cikin mutum don saboda shiryawa da kuma kimtsawa akan bautar Allah subhanahu wataala in za ka yi arwalla wajibi ne in bawalin ya fita ko bayan gari shi ma haka wajibi ne mutum ya zamanto da zaran ya yi bawali ko wanda ya zamanto ya tsarki ka gani imam musulunci yanzu su waɗancan kaga babu iyan haka nan tattare da su shi yasa duk wasu cututtuka al'amura da makula za ka ga tattare da karuwar su duka akwai su fasulun fi ada da kaza ilhaja fasali zai bayyana mana na dubba na biyan bukata wanda wannan ma yana daga khususiyar ta al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ma wani bayhudi ya ce ma Salman ya ce ma Abu Ayyub ya ce allamakum nabiyukum kullu shay'in hatta al-khiraq annabin ku ya koya muku komi har ladabin shiga ban ɗaki ce na ƙwarai kwa na hana an nasta ƙabilar ƙiblata bi dorin au ba'idin au an nasta jiya bi rajidin au an nasta jiya bi aƙalli min salasat ahjar annab sarasa ya hana mu mu fuskanci alƙibla bauri ko bayan gari ya hana mu kan mu goge da kashi ko kashin dabba ya hana mu kan mu goge da ƙasa da abu kaga addinin musulunci addinin da bai kasa goya ba wajen koyawa mutum yadda zai bawali yadda zai bayan gari kaga ai babu yadda za yi a ce an rasa wani abu tattara shi yasa Allah cikin Qur'ani ya ce ma faratuna fil kitabi min shay ba mu bar komi ba a cikin Qur'ani Allah ce mun san kan ma Qur'ani tibyana da kulli shay'in dan bayani akan komi saboda haka babu wani abin da musulmi yake bukata na duniya shi ko alkur'ani ne nuna maka abin da zaka nemi duniya ma zaka nemi aljanna ka nemi lahira balantana wata duniya wadda take yin kikiya wadda take ba bakin komi ba lahira ga baki daya ka ga ma ga yanda zaka kashe aljanna ga yanda zaka katsira daga kota babu wani sharri face qur'ani ya hana mu babu wani alkhairi face an mana nuni shi yasa mafi girman sharri wuta mafi girma alkhairi aljanna to alqur'ani duk ya nuna mana manzo sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sahabi ya ce face duk wani abin da zai kusantar da mu da Allah wani abu mai amfani a duniyar mu ko lahirar mu ya gaya mana yace kai hatta da tsuntsun da zai walaka yace in dai da akwai wani abu da tare da shi kana yace manzo Allah sallallahu bai bar duniya ba sai da ya karantar da mu wannan duk alkhairin zai ke ciki daidai da tsuntsun da yake zai gilma in dai da akwai wani alkhairi ta tare da shi to annabi sallallahu alaihi bai bar duniya ba sai da ya karantar da al'umma wannan abu shi yasa shi alqur'ani zaka ga addini ne daula ne tsari ne ka'ida ne doka ne inda duniya za ta ɗauki ƙur'ani gaba ɗaya shi ne ƙanun na al'umma shi ne distor na rayuwarsu kuma shi yake dace ma kowane zamani da kowane mahalli da kowane guri babu inda duniya an ka ajiye ƙur'ani bai dace da wannan guri babu kuma al'ummar da ƙur'ani bai daidai da su wannan lokacin da aka samu rauni ne a bisa ka'ida ta Allah wa kadhalika nuwalli ba'dhu zalimin ba'dhan bima kanu Qur'anin kuma za a waye gari za a waye gari gabaki ɗaya ma mu bude kawai sai bola mataka yanda ka san dai cewa kamfanin WhatsApp kamfanin YouTube kamfanin kaza in suka ga dama minti ɗaya yayi yawa gaba ɗaya sai su soke ka bude wayarka sai ka ga babu WhatsApp sun kwashe komai babu hoton nashi ma baka ga shikenan ka ga anko kawai za ka iya buɗe a kwamfuta ka duk abin ciki kowa ya buɗe tashi kawai an soke duka abubuwan da ciki to tun da kokayar hakan zai faru to abu ne mai sauƙi za ka waye gari ka buɗe duk wata takarda da ka sani sai dai ka ga holama babu ƙur'ani an ɗauki shi saboda me yasa an bar aiki da ƙur'ani wa qala rasul ya ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura yace mutane na sun rike wannan alqur'ani abin kaurace to duk inda aka waye gari Ƙur'ani an mai da shi kawai a karanta awa masu rubuta su sha su rubuta su sha masu rubuta su rataya su rubuta su rataya malami mai karanta da aikin shi kawai ka zo rubuta ma na haula waccan zan aiwa na kuda rubuta waccan ta an mai da Ƙur'ani kawai abin a rubuce a sha a kulla a rataya ba a tunanin ma shi ba a ma san ba menene ma hikimar da aka saukar da Ƙur'ani ana gama ya ma za a yi kamar ma yana layin ma gargajiyanci ta shi ne sai Allah ya kawo ƙasƙanci gaba ɗaya sai aka waye gari duniya gaba ɗaya kusan ko ina ka je wani gurin ma an ka ce ma za ka yi sharar ka ce ma a yi sharar ƙuran kama kama sai yanzu ka zo ka gidan rediyo da abin nan kana ce ai sharar ƙuran ai kaza kai kama kama sai cha za ya kai fitinan ne kuma ɗan ta'adda ne fitinan kana tada hankalin al'umma kana son ka tada zaune tsaye ka gani to menene hikimar da aka saukar da Qur'ani menene yasa ka san dan a sha ne ko dan a rubuta a rataya ko da ko dan a rera shi kawai a karanta a rera a shi dadi ko kuma a zo a yi ta sabka can a yi sabka dubu can a yi sabka kaza yawan sabka miliyan za ka yi maka yi waki da Qur'ani kai da wanda baka yi duk daya in ka ga Qur'ani shin Qur'ani zai amfane ka ba tare da ka tabbatar da imani da shi ba Qur'ani zai ma mutum amfani ba tare da ya yi aiki da shi ba babu yadda za a maka amfani menene hikimar saboda aiki ne da shi aka sarkar da shi a kiyaye shi a harrace kuma a yi aiki da shi kitabun an zanna wa ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab Allah ce littafi ne muka saukar wa mubarakun liyadabbaru ayati dan a tsaya karan harko a yi tadabburi a fahimci ayoyi suratul fatiha ka gane wani sako ne suratul fatiha take nuna in kwa kace kawai karanta karanta a koya ma kolo ya zama titiɓiri ya zama gardi bai san ba komi alhamdu ta ɗauka tun matakin farko alhamdu ta hana duk wata shirka yanzu bai san ba ma'ana iyaka na hudu iyaka na sa'i zai waye gari yana karanta qur'ani amma kuma mushriki shedan bai karanta qur'ani ba shi bai wani faral ayatul kursi kaga shi koyawa sai na bore ayatul kursi ya ce ga faral tabo ka gani kahurai nawa ne wanda sun harrace Qur'ani akwai kahuran da akwai Qur'ani a zuciyarsu sun kiyaye kuma kahurai ne sun dauka sun karanta sun kiyaye suna ta mujadala da shi suna ta kokarin ya za su yi su yi abin da shi in ka je musta shirkul kenan zaka mutum zai zo na karanta ya san Qur'ani kuma kafiri ne arni kawai saboda ne liujadilu dan saboda kawai su rinka jayayya ya ce ai a ayata kuma an ce kaza ai a cikin ma da akwai ayoyin da suke nuna kare haƙƙin mata a cikin ma da koyon da suke nuna ai kare kaza sai su ta ɗauko iri-irin waɗannan abubuwa ƙur'anin ma a cikin shi ya hana ijihadi to kaga ƙur'ani da komi an tattara a cikin shi sai zaman to baki ɗaya amma gafara akan ma wai me hikima saukar da ƙur'ani shi ko komi a cikin shi da kai tsari ne daula ce duk abin da ka sani wannan na tsari yanzu ai wasu ɗauka suke ya aka ce za a yi shari'a ƙur'ani ko wani ya ɗauka za a da tsami hannu wani sai ɗauka kawai za a je shi da dutse kawai za a zo da takobi ran juma'a fille kai kuma hallau ya ɗauka tsiya da talauci ce yanzu wanda yake jami'a ko ke na kwal sai ɗauka yanzu shi aka ce shari'a ƙur'ani za a yi kenan yanzu shi abincin shi ya baci a'a yanzu da ƙasarka da mamlakatar arabiyyatar saudiya wace ta yi karfin tattalin arziki da wayewa da ci gaba da shin daɗi ka san dai kai da kanka ga ran ka je can ka san kai ba kauye ko to kaga to can da qur'ani ne ake shara ka je daulata in kana so ka ga misalin daular musulunci a duniya mamlakatar arabiyyatar saudiya saudiya ma wajen su suke tsotsa arziki ba saudiya ba mi amurka amurka ma da saudiya da bazan Saudiya take rawa. Sai Rasha duka bibiya suke. So bata aka yi da su amma yanzu ce ce bata je ba Rasha da za a yi maslaha ma da Ukraine ma can aka tafi ma. In babu abin da za a samu zai mu a zo man nan gudu. Ga bakin talauci ga kin Allah. Ga bakin talauci ga kin Allah. Saboda dai in kana son dai kaga in tare zamanar da yake su dai kaga in ta da mababu. Saboda shari'a Qur'ani. To, kuma kowa shagale shi yake, in ka je ka ma'aikatar ƙarshen injiniya na nan ya je dole zai rashi ba ƙauye. In za a yi aikin ƙarshen ƙwarewa ne za a ɗauko su zo su, kowace ma'aikata ta tafi, kawai ƙarshen wannan kenan. Yau aka ƙera jirgi kuma a duniya su za su sai ko guda talatin ko guda ashirin ko kaza su ne masu sayan abubuwa. To kaga mota kuma ba kaga mutum yana hawan tsohon mota kuma shara Qur'ani ya isa. To, kuma shara Qur'ani yake. Wa aka datse ma hannu, wani amiri aka datse ma hannu, ita shara Qur'ani ana ɗabbaka ta kawai sai arziki ta tafi shi. Ba cewa ba za a rihe jami'a wacce a rihe kaza a rihe ba abin da za a rihe. Wasu ma za a tattara ma a ce ku ku je ku Amurka ku yi karatu, ku ku je ku China ku yi karatu, ku ku je duk kasashen ma za a tura ma a je duk a yi karatu. Komi a dinga mamar dogaro da kai. to wasu suna fahimtar kamar in aka ce shari'a musulunci wani ƙauyenci ne irin yadda mustapha kamar ataturk ya dinga wannan shirman lokacin da suka karya daula ta ta turki lokacin ya haɓa ke cewa ya za a yi duniya a wannan zamanin da ta kai a ce littafin da yake magana akan ɓaure da zaitun a ce shi ne za a ɗauko a dinga shara da shi ya sa duk a keke ta hijabi da wannan to ka gan ba ƙauyenci ba yanzu ina alaƙa tsakanin hutsara da ilimi mace ta yi doktora ko kuma a ci a profesa ce da niƙabinta da hijabinta ilimin zaƙon kwari ka gani shi wancan abin bayyanar da tsirarci dabbanci bai da alaƙa da ilimi shi ilimin ne yana cikin zuciya yana cikin kwakwalwa wancan kuma tsara ne da rashin kumiya da halin dabbanci kaga wannan abin da bai yake shi da ilimi babu alaƙa tsakanin ilimin mata da kaza sai dai akwai bambanci tsakanin mutsara da rashin kumiya da bata tarbiyya ka gani inda kace dole mace za ta yi shigarta ta sa kayan maza to kaga qur'ani manzo Allah sallallahu ya ce Allah sai ne mamucin da za ta sa kayan maza kace ayi ikhtilat ya ce kuɗa maza da mata shi ma ya ce maka wannan haramun amma me ne a zuwa tara mata su yi shigar da qur'ani ya ce musu a dinga karantar da su ilimi me matsalar wannan haka babu amma abin ka zo ka gama mai shekara goma sha bakwai sha takwas kare da waɗancan duka an zo an cakura duk gaba da kuma kowa yadda ya ga dama zai kowa kaza zai to kaga wannan shine ilimi ya samar da ci gaban kaga bai samar da ci gaban ba to su kuma waɗancan din ya shi yasa shi qur'ani shine wanda yake dace kowane zamani da kowane wuri ba wai ya takaita bane sai an yi kaza yi kaza saboda haka duk masu ganin cewa in an ce ai shara qur'ani kamar fitina ce ko wani abu ne su kalle mamlakatar saudiyatul arabiya in shugaba ma tashi in ya tafi za ku ma ya taɗawa fi kuna kai baka sani ba ashe shugaban ƙasa kaza ne a garin ku kuma dai ka san shugaban ƙasa dai irin na Afirka duk inda zai zo duk wani ƙarhin yaƙi na ƙasa gaba ɗaya sai an tattara shi a nan kuma banda na can da na'ura ana duduba kuma sai an yi wata kan ya zo garin ko wata biyu ana sa bincike saboda rashin yarda ka gani saboda rashin gaskiya to amma duk shugaban da ya je shi ka kalla da sarakunan da suka shi da runduna suke tafiya za ka je dai ga da mutum ɗaya mutum biyu haka ya sa mai shi kenan yana dawafin shi kamar kowa saboda aminci a walam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhatafu an-nasu min hawlihim afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati llahi yakfurun ka gani to duk wanda yake da ga da jiya nuna mai suriya kace in ya ci shara qur'ani kaza ce ce gashi nan gurin ga mamlaka nan gurin da Qur'ani suke shara kuma alaka su da suke da kasashen kasashen kahurai da suke bibiye su mu su bibiye saboda mu Allah ba ku musamman muke su kuma ci ne ake wajen su su suke sayan kayan in an yi shi ka gani ake karuwa da su shi yasa kowa ke neman hulɗa da su don ya samu kuɗi kuma kaga abu suke yi wanda ya keta ma tsari na duniya yanzu ka shuke da suka zagonye shi suka yi kihin famfo da shi kai yanzu wani shugaban afirka ya isa yau na ba kyale shi irin yan lelen amurka wanda suke tanada su je su dinga kulla fitina amma suka daddatse yadda ka san kihin kwanko aka markale shi aka yi abin da shi ka gani amma da aka zo aka buga aka buga turab ya ce to lalle muhammad ibn salman shi abin nan bincike ya nuna tabbas tabbas da hannun shi dumu dumu amma dai amurka ba za saboda kashe mutum ɗaya ba za ta yi asarai tattalin arzikin ta da take samu. Ta kwace da shari bin ariya. To, to ƙasa shara ƙurani ce ce. Da gardin nazar a kan wasu kusakurai Allah shirye su wanda suke faruwa kenan bangaren wannan kuma lalace ce duka ta rauni da muka samu duka a duniya. Amma dai koma ne ya ake dai a yanzu ne haliyan dai Ƙur'ani ne da ake shari'a da shi. to haka kenan littafi Allah ki adabu qada'ul haja 14 adab ladubban biyan bukata 14 ne na na'am eh in zai istibra ya danganta kaga ai da bambanci da bayan gari yayi ko kuma bawali ko kuma duka biyayi kowane mahalli mai zaman kanshi kowane mahalli kenan zai amfani da tsakuwa a kowane mahalli zai mushi mara shi tun ana magana bauli daban sai kuma ya zama duka kenan ya gama to zai amfani da wannan adab qada'a da haja 14 adab ladabi sha hudu ne al-awwal na farko zikir la inda iradatu dukhul qabla al-usul ila mawdi' al-adab ambatan sunan Allah kenan inda iradatu dukhul in ka zo shiga qabla al-wudu'i kafin qabla al-usul kan ka sare ila mawdu'il adha gurin wannan kazanta sai kul bismillah sai ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wannan kenan yana daga ladubba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce sitru ma baina ka sitru ma baina ayunil jinn wa awratu bani adam bismillah abin da yake labare tsakankanin idanun aljannu da kuma al'aura ta dan adam ambaton suna Allah ka ce bismillah hadisi na nan sai ce da khala arukum masjid inda yanku da khala khala inda yanku zo shiga wanda ake ce Allah man ya'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith hadisi Aisha ta ce anan san in yazo ta kan ce gufranaka saboda haka bismillah in mutum ce bismillah to yanzu idanun aljanu ba za su ga tsare shi ba amma rashin yin bismillah mutum zai kwabe tufafi shi yake sa sai shedanu su ga tsare shi wani lokacin sai su shahe shi kuma su cutar da shi. Fa yaqul bismillah alama ne a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith. Al-khubuth al-khaba'ith jinsi ne daga kabila ta aljannu. Miyagun aljannu wanda yawanci su bigiran zaman su ban daki ne. To ya mata ne matsari daga su. Wa yaqul ba'da al-khuruj ghufrana. Bayan wata zai ce ghufrana alhamdulillah alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Nagode ma Allah da ya tafiyar da wannan kazanta daga gare ni sannan kuma ya zamanto ya bar layi hadisin Aisha tace manzo Allah sassan ya fita daga mun dake na cewa gufranaka amma wannan ziyarar da mala ya kawo alhamdulillah da afani ibn majah ya fitar da ita ita ma daga hadisi na anas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar gaban daki kan cewa alhamdulillah alladhi azhaba anni al-adha wa afani sai dai ruwaya ce da ifa shagin nasiri albani a cikin irwaul ghalil ya da afata shi yasa tirmidhi Allah ya tsanshi da rama sai ce la yu'rafu fi dhikr inda al-khuruj illa hadith aisha yace zikirin mu tare gaban daki tirmidhi yace hadithin aisha shine kawai aka sani shi kuma hadisin aisha bakin shi ne gufranaka Allah cikin malam da rahama kenan dangane da wannan malamai ma har suka tantauna me hikima da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gufranaka wasu ka ce to hikima saboda ubangiji subhanahu wataala ya arzuta ka da abinci wanda wani yunwa ta kashe shi a lokacin da kai kake ci shi bai samu abinci ya taimake ka akan abincin nan ya bi duk wuraren da ya dace ya bi na tsayawa a jiki ya tsayu a jiki wanda wani zai sa ba zai iya haɗiyawa ba wani zai sa ba zai duba inda ya kamata wani cikin ba zai karɓa ba har ya kai inda ya gama abin da zai yanzu kuma mara amfani zai fita ko kuma ka fidda mara amfani to menene kama Allah ya maka kaga baka cancanci haka nan ba to yake ce ufra Allah ina neman ku gafarta mu akan wannan ni'ima da ba iya tsayuwa ba akan gobe ko kuma manzara sallallahu Aisha ta ce kana yadkurna ala kulli ahyani duk halayen shi na ambatan Allah sai dai ami halin bandaki to yanzu wannan fatarar da yi na ambatan Allah in ya fito ya ce kufra da kama ana Allah yana neman gawar ka da harshe na ya zama to kenan ya fatara daga daga ambatan ka wala yajuz dukhul al-khala bi shay'in fihi dhikrullahi ta'ala bai halitta mutum shiga ban daki a tattare da shi da akwai abin da akwai ambatan Allah kalkhatami kamar zobe wadirhami kamar tama kudi wala juzul istijab shay'in fihi zikrullahi ta'ala kuma bai halitta mutun ya goge bayan gari da wani abin da akwai ambata Allah cikin har mutun haka da gangan ya fita daga musulunci kaga nan gurin an ambaci abin da yake korewa girman ubangiji subhanahu wataala Allah ce zalika wa man yu'azzim sha'irallahi fa'ina min taqwal qulub duk wanda ya girmama alama ta addinin Allah yana da zuciya mai tsoron Allah saboda haka zobe manzo da sassa ce shi an rubuta kenan Muhammad Rasulullah kaga akwai sunan Allah kenan zoban kai da akwai sunan Allah kar ka shiga ban daki shi ka sa shi a shi ko kuma ya zama kuɗi akwai ƙasashen da zaka kuɗin su a cikin da akwai sunan Allah to irin wannan ina kenan irin wannan shi ma sai zamanto mutum kenan ya yi abin nan ɗin shi kenan sai zaman to mutum ya yi ƙoƙarin kenan fiddawa ko kuma takarda wadda ita ma tattare da ita da akwai sunan Allah ita ma sai mutum ya zama to ya fitar kaga wannan ababe na girmama sunan Allah subhanahu wataala azani na biyu an yuqaddima rajulahu al-yusra kuna ihsan an yuqaddima rajulahu al-yusra kuna ihsan ina dauke mu da yawa an yuqaddima rajulahu al-yusra ya gabatar da kafa ta hagu fid dukhuli in zai shiga wal yumna fil khuruj wajen wata kuma yayi amfani da abin da yake dama yayi amfani da dama amma aya ko hadisi bai zo akan wannan ba shaukani cewa amma taqdimul isra dukhulan wal yumna khurujan fala waja walla li kauni tayammum saboda kaga ai hutawar damantawa ce ita kuma damantawa abu madaukaki shiga kuma kamar wani abu ne kaskantacce shi ne kawai kima amma ba wai hadisi ba ne ya zuwa ƙarƙashin wannan na eh mutum zai sa ji kamar na zobe ko kuɗi ba in ya zama to ya riga ya shiga da wannan sai ya fakar da shi a shi sai fakar da shi a shi ta yadda zai zama kenan ya ɓoye shi tun da mahallin shi ne a ya ɓoye kenan in kamar ya riga ya shiga in ya riga shiga amma kafin ya shiga zai a shi ya riga ya shiga kenan sai ya ɓoye shi a ciki shi ne abin da zai yi wani alaikun salam a baki ba zai ba sai dai a zuciya akwai bambanci da zikiri na zuciya to malamai suka ce kenan mahalli na talafi ya kuce yanzu ba zai bar sauti sai a zuciya saboda fattakullaha mastata'tum idza amartukum shay'an fatu minhu ما استطعتم الثالث نوك أن يقضي حاجته وهو جالس ya biya bukata a zaune wannan an so kenan mutum ya zauna don biyan bukata hadisin Aisha ta ce mana da zaka annar rasulullah sassan ba da ayyukan faratu saduku dole da ya ce manzo sarasa ya bauli ya sai kaka gaskata shi منذ أنزل القرآن bai yi ba wannan suka ce wannan abin da kenan Aisha ta sani saboda an samu manzo sallallahu alaihi ya zo gurin wani kango wanda kuma gurin yana da datti sai zamanto yayi bawali kin asiri shi yasa dangane da yin bawali a tsaye malamai sun kama ganganu guda in guri ya zama to tsarkakakke ne kuma guri ne wanda yake mai laushi kamar yashi ya halitta kai bawali a tsaye saboda gurin da yake mai taushi fitsari ba zai fallasu maka ba amma ka zauna shi saboda cikin zaman da akwai suturce ka yanzu misali a gurin rere ne kaga ai in kai a tsaye ba zai fallasu ma ba to ya halitta ka yatsi amma ka tsugunna ya yi saboda yanzu ka tsugunna zai zama mai tsiricin ka ya zamanto ya lulluɓa kenan zai iya sitarci a magana ta farko ta biyu suka ce in gurin ya zamanto guri ne wanda yake mai laushi kuma mai najasa to sai bauli ya sai dan jin tsoron mai kan najasa ta taba ta shi yanzu guri ne wanda yake ya shi ne ko jibji ne da abin nan amma in kai in ka ce ka tsugunna tana yiwa ma wani kashi gehe ta taba tuwa to zuwan nan ka gani sai ka yi a sai kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wancan guri kin kenan sannan in guri ya zama mai tauri ne kuma mai najasa to sai ya kauce ba zai yi ba a tsaye ba zai kuma a zaune ba in ya kama labudda kenan wannan kuma dole ya zama to kenan ya tsuguna saboda zai faffalla su shi in kuma ya zama guri ne mai tauri kuma tsarkakeke to nan gurin tilas sai ya tsugunna saboda in yi a tsaye guri ne an shaye shi da siminti ko an yi karo sai ke bore ya tsaye yanzu me zai biyo baya zai faffalla tsumushi to yanzu tira sai tsugunna saboda karar najasa duk ta zaman tuta wa tsumushi kenan asali mutum ya yi bauli a tsugunne sai dai ba laifi in bukata ta ba da ya yi a tsaye arabi na hudu an yi dima sitira ya dawamar da sutura cewa ta yi duniya min al'arzi ya dawamar da sutura shi ma'ana an yudi mai bar sutura tuba shi hatta yi duniya min al'arzi har sai ya zo dab da ƙasa kar ya kwaɓe wandon shi tun daga tsaye za ka ga akwai mutanen da suna da karamcin ladabi ɓangaren wani sai ka ga mutum ya cire tufafin shi kenan kar mutum ya ɗaga tufa shi har sai ya zo dab da ƙasa kamar yadda Anas ya ce kana annabi sa sai idza arada al-haja lam yarfa sawbahu hatta yudnu min al-ard ya nan salasan zai biya bukata bai daga tuwa shi sai ya zo dab da ƙasa in ko ya zama kamar banɗaki ne da makamancin wannan kenan nan gurin ba zai cire tuba ba sai bayan ya leke kofa ta yadda idanun mutane ba su gane shi amma yadda zaka ga wasu misali dan banɗaki karami ko na muhalli yayi su zo su tsugunna suna bawali ana gani misali wannan duka kenan iya daga abubuwan da suke kuskure abinda kuma akwai karamcin kunya kaga tattare da wannan alkhamis na biyar an ya tsami da alarajil hil yusra ya dogara da kawashi ta hagu ya dogara da kawashi ta hagu wasu ka ce yin hakan zai ba da damar kenan abin ya zamanto ya fita hadisi na suraq abin mara ya ce amara na rasul an nattaki alal yusra wannan subal yumna ma kiya umarce mu dogara hagu mu kafa dama mu kafa dama akan wannan saboda haka Sheikh Salih ibn Uthaymeen yace alaytu ma da ala rijil yusra in mutun zai bayan gari ya jingina da kawa ta hagu wasu suka ce saboda uwar hanji ya zama abin ya ya fita yace to mustahabi ne wannan lokacin biyan bukata kuma an kawo hujja ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci duk suna aka duk da cewa hadisin kenan bai tabbata ba tattare da yin wannan السادس نشدة إلى رابع عشر هزوة أنا شاهد أن يفرج بين فخذيه ya raba tsakanin cinyoyin shi saboda ai kaga in har tsakankanin cinyoyin shi a bude wannan zai sa kenan abin ba zai gama fita ba abin ba zai gama fita ba sannan kuma kenan wa an yashtani ba al-mawdu makan as-sarf ko ya nisanci guri ko kuma al-mawdu wanda yake sarf guri wanda yake mai tauri saboda jin tsoron kabbawali ya dawo mushi in kuma cikin ruwa ne shi ma kaga hadisi ya zo akan wannan la yabulanna ahadukum fil ma'i damin ladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi shi ma wannan kaga mutum ba zai haka nan ba wa an yughatti ra'sahu kuma ya zamanto ya lullube kanshi saboda kaga kar ya zamanto ya bar huskar shi ana ganin shi akwai wani bangare na karamcin kunya ta tare da wannan shi yasa fuqaha'u suka ce mustahabbi ne mutum ya zamanto yayi haka mustahabbi ne ya zamanto ya lullube kanshi kamar yadda ya tabbata sirrin Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar ya kasance yana khutuba sai ce ya ma'asharal muslimin ya ku musulmi wastahayu min Allah ku ji kuma ya Allah wa wallazi nafsi biyadi na rantse muku da wanda raina ke hannun shi inni la adallu hina adhhab ila al-ghaib fil fada lokacin da naje biyan bukata daji na kan zaman ta mughtiyan ra'asi in rihe kaina istihya amir rabbi saboda jin kumiyal ubangiji subhanahu wataala ubangiji na haka kuma bai ya fitar ga habibun salih yace munzara sasa idhar khala alkhala da bisa hida'an wa ghatta ra'sahu sai kuma ya rihe kai sai dai bai tabbata ba a matsayin abin da yake marfu'i bai tabbata ba matsayin kenan marfu'i wala ya takallama illa li muhimmi kar ya zance sai dan wani abu muhimmi wannan shine na tara ibnu umar yace anna rajulan marra ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi falam yurda wani mutum ya zo ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bauli ya mai sallama annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai mai da mai ba wa yattaqiyar riha wal juhra wal mala'in salas sannan kuma ya nisanci aljuhura alriha wal juhura kan ya je ya dinga bayan gari a gurin da iska za ta ringa kadawa cutar da waɗansu ko kuma juhura shuri shine shi kuma shuri guri wanda yake rami da zaka gani a daji wani kogo shi kuma saboda mahalli ne na aljanu kamar yadda kata da hadisin shi ce daga Abdullah ibn Sarjis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bula fil juhuri shi yasa ya suka ce ma qatada ma ya karahu min al-bawl fil juhuri sai ce yuqar innaha masakin lijin ana cewa gurin zaman aljanu ibn sa an rawaito ma ce sa'ad ibn ubada wataran asham ana tahiya sai ga wani shuri haka wani rami sai je bawl ci sai aka ga ya fadi reran matace sai aka ga ya fadi reran wasu na cewa shine sababin kenan mutuwar shi wannan wala mala'ina salat da kuma mala'anta guda uku manzara sasa ce ittaqu al-mala'ina salat ku kiyaye gurin la'anta guda uku alladhi yataqalla fi tariqi nas aw fi dhillihim mutum da zai je gurin hanyar mutane ko kuma kenan inuwarsu ko kuma gurin rayu kaga yanzu musibar da muka samu kai mutum sai zo katangar mutane ya musu boli shi yasa zaka da yawa katangu suna zuwa to sababin wannan ka rusa katangar mutum da an ce ma da wata majalisa nan in suka samu gurin suna bari to ƙarshen ta sun kashe kaɗan ka gani in aka ce ga mutane sa kawai da an ta gurin da mutane zama da yamma ana bibiyar inuwa kawai sai ka mutu da to ina za ka shiga an ce gurin la'anta ne guda ka gani ka ga wannan iya daga rashin ladabi shi yasa duk in mutum bai samu tarbiyya islamiyya ba akwai matsala ita tarbiyya wadda ba ta musulunci ba ba ita take gyara duniya ba duk na har ma ga gyara ana yi ana shan wahala me yake shayarwa dukkan tarbiyya islamiyya ba a same ta tarbiyya islamiyya tana bari na ƙasa ya rena na sama bai yiwa amma yanzu duka wannan turka-turkar da zaka ji a zo ana ce ana tarbiyya ta bashi to ya za a ce tarbiyya kuɗi maƙudan kuɗaɗe hukuma tana cirewa don a karantar da mutane a raya duniya ba a raya lahira ba go mutumin da aka zo ɗan talaka ne ake biya mai yayi don ya zama shugaban ƙasa ko zama kaza ko zama kaza dukiyar nan shi za ta amfana shi ne zai zo mai ba lalatacce wajen shi kamar mai koya duk mushen da ka sani sai an mushi tanabur bil alqab an mushi sunan banza wanda ya cutar da mai karantar da shi yayi albarka mutum ya shigo na karantawa an busa usur an tsere yo kai mai jan kunne gire ba ni da shi ba ka kula duk aikin banza duk aikin banza abin da tsiyar ga tanan gurin sun dasa buma buma ko wannan ba ai komai illa ba ma wannan arziki da gagawar iraniyan mai wannan arzikin ba mu mutu ba yawancin yi akwai abin da ma za a hudu ma'aike ce mal faqaru akhasha alaikum ba talauci nake je muku tsoro walakin akhasha an tawsat alaikum duniya kuma duka wannan abin me ya jawo shi hubbun duniya wa karahiyatul maut san duniya da gudun mutuwa shine bai jawo nasara ho ba zuwa bai ke ce ku yi kaza kawai al'adun ku ya kaza a cire kaza a soke kaza amma me matsala take duk wani wannan kin da yazo wani nasaran da shi a kasar shi ba kowace matsayi ba kowace tsiya bane sai kirkiro ta kungiye shi kawai daga yazo ya bada kuɗi sai a mata sanyi shi wa a ce ba kowace tsiya bane in muka ga jan fata kamar an ga mala'ika nasara can gurin kawai wanda banzan bazara ba wanda ya damu da shi kawai shi zai zo irin kasashen muka ga da katuwar bindiga ana gane shi wani dan kaso ne ma kaso duk inda zai shiga ana gane shi ana tsare shi kuma mai gane nan kuɗi ne za a bashi masu ɗumbin yawa to zo na abubuwan duka ai kaga kaskanci ne ma ce haka dole ya munye muna da dama abubuwa da yawa da za abin da ya shafi maslaha shugabannin na Afirka ba su doka nan suke shirya in mutum yana so zai huce ba sa bai ke aibo zai a jewa kuma ya huce in ana so wata doka an ga ta biyo ta kai kullum wasu ke hawa in an kai wani kurkuku ake so a hundo shi kawai sai a taru sai a konsiliya minister kawai sai a soke ko ba kuma an kara ba wannan soke shi aka yi akwai na abin da ake so a yi karkashin amma duk abin da kaga abin da ya shafi Allah to wannan abu shi ba a taba shi shi wannan ba a taba shi shi yasa kaga duk irin wata har ma gajiyar zaka ga wannan nake ne wannan tsiyar da nasare ka mana ta fi komi sharri da illa saboda ita ta hana mu ci gaba ana asara kawai ana haka abin nan kawai tala kuɗi mai ɗumbin yawa mahaukatan kuɗi a kwashe mataki na ilimi amma kuma a banza kawai abu mai sauki wanda da an so za a daidaita a saita an haka ba kowane mushida har ma yaro ya isa kai da koya mai kake ba ko bandala ne ke baka mai baka kuɗi ma aka ƙare balle da ko ɓandala yaron ba zai bada ba kuma a ce ya yi ƙarfin mutane kaga ai dama ce aka bada ko wasu sa karkaro ne suka kawo ta furojen su ba a rige ban mutum ba za a ce maro kaza ba ɗalibai su yi wata ƙungiyar su a yi wane ne a yi kaza kawai shi ne kuma abin ya gagari mutane su kansu ma gwamnatoci abin ya gagare su sai yaran su yi ta bushe a kawai sai tirin jahilci kawai da an zaba zancen musu su a yi karatu fu kawai sai su bushe da an gaji kawai sai a bushe sai a watsi yan sai a bushe sai a watsi kawai haka ne ma an tahi a banza ka wanzu duk kuɗin da aka biya na wannan rana an yi asara to mutum baban shi ya biya kuɗin an zuba maƙurin kuɗi kawai ka bushe kusura watsi yanzu duk an yi asara wannan kuɗin na rana kaga abin dole wannan matsalolin sai komi zamantarwa a ɗin.
zuwa gari ɗonya da suke kisa ba ya sami da ake wa tsayawa to ji wadana a ce mutum ne kawai kuka ga da wata kuma tsace ka gani ko to to kaga eh to duwa zuwa gaba zuwa shi sa kaga kauyen ba abin ya hicca gurewa ma sama da nan kaga dai da da aka sani duk in kaga duk wannan shugabannin da wuya kaga dan birni duk shugabannin Afirka da wuya kaga dan birni duk in kauye munin tsoro na irin kasashe duk in kauye ne zaka gani to amma yanzu musibar da ta fada kauye sai ka je gaba ɗaya sai ka gaba wani mai abin a zuwa gani a kauye gaba ɗaya kaga sun bata su shi nasara bai da wani tsari wanda yake na abin nan kawai sai abin da ra'ayin shi da ƙa'idar shi da bashi ka gani kuma muna da tsarin mu da ƙa'idar mu dole abin biyu ne in ba mu shiga ba gaba ɗaya muka mai kauye akwai matsala yau ladina mun dukulu fi silmi kafa inda addinin muka watsar gaba ɗaya shine za mu zama daidai da su amma ba yiwa kai da kana da addinin ka kana da ka'idar ka kuma a kama wani abu shi yasa mu sai muka yi bi babu mu ba mu zama kamar su ba kuma ba mu zama kamar su ba kuma ba mu tsaya ba a namu kaji matsalar da muka samu kanmu a ciki inda muka ɗauki namu karas to yanzu ci gaban da su suke kallo ci gaban da suke kallo na mu zama kamar su walan tarda an kal yahudi walan nasara ta tattabi amilatan kuma duk taurin da kaga hamu mun yi kakka dauka wai dan kaza ne kawai dan addini ne ba da waɗanda duka an musu mulkin mallakan ba amma da suka saki addinin duka suka riki wannan suna talaucin ba su yadda gare su ma amma komi ba su ake komi yi musu ake ka gani to mu addinin wannan ne da muka rike duk haushin na wannan komi komi ya mu ce addini komi da an ka sai mu ce addini komi ya mu ce to su shi ne to irin wannan ka'idodi dama ba ka'idodi bane ba namu kaga dole za a yi ta shan wahala kawai ana ta bi ba su dai mutane ba sun bar addinin su ba ka gani amma aka tsaya ka tsara duka komi abu ne mai sauki kuma duk wani abin da gaga ana ba a sadiya mata da kwal a yi tsari ma a gani akwai wanda zai ƙi ilimi ai al'umma mu ba ilimi take ƙi ba sai dai tana ƙin wasu matsaloli ne amma ba yadda za ka ce al'umma musulmi tana ƙin ilimi ba zai yi ba al'ummar da farko abin da aka sabkar mata ikira bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaq ikira wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam ubangijin da ya rantse da alƙalami nun wal qalami wa masrun ka gani wani masu addini ne suke da addinin da yake da alaka da ilimi da wannan shi ne wallahu musta'an Allah subhanahu wataala amfana da mu ubangi subhanahu wataala gani da mu abin da mu gani da mu kama su mu barka dukkanin wani sharri Allah subhanahu wataala kare mu daga sharri alamin Allahu sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi